السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله هو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام wannan ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna mana wannan lokaci ya damu a wannan masallaci mai suna masjidu sa'ad ibn abi waqasin radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan ma cikin birnin Sokoto inda za mu ci gaba tafsirin littafin Allah mai girma yau muna sha biyar ga watan ramadana hijira 1447 wanda ke shi ne hudu ga watan uku miladiya 2026 muna cikin suratu maryam za ka yau za mu tashi kan aya ta 85 Allah ce yau muna shirin mutaki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا الله مدوكين سركيتي يوم نحشر المتقين ka ambata ranar da za mu tayar da masu takawa ilar rahamani zuwa ga Allah mai rahama wafda suna mahaya ababen hawansu yan aljanna yan tashe su kowa zai ta sama ga hawa ne wane suƙul mujirimi na su ko masu mu gargada su ila jahannama zuwa wutar jahannama wirda suna masu tuzga mata ko ko suna masu cin kishirwa la yamlikuna shafa'ata ba su mallakar ceto a can lahira din mana ba wani wanda za a ceta illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai wanda ya rike alkawali a wajen Allah mai rahama za mu gane alkawali ne Allah maraukin sarki a wannan aya ta farko yau mai nashirul muttaqina ila ilar rahmani wabda yana ba da labarin waliyansa bi ma'ana masoyansa masu tsoron Allah allazina khahu fi dari dunya wayanda suka tsoraci Allah a nan gidan duniya wanta hau a wattabu rusulahu suka bi manzannin Allah din sannan wasaddaqu fi ma ahbaruhum suka gaskata abinda su manzannin suka ba su labari wata'uhum fi ma amaruhum bihi suka yi musu da'a cikin abin da suka ba shi suka ba su umarni zuwa gare shi wantahu amma anhum zajaruhum suka hanu daga abin da suka tsawace su game da shi to irin wannan annahu yahshuruhum yawmal qiyamati wafdan ilayhi wato Allah zai tayar da shi a ranar kiyama suna tawaga tawaga ilayhi zuwa gare shi abinda asalin kalimar alwafdu humul qadimuna rubanan sune waɗanda suka zo suna sama a gawa su ake kira wafdu jam'in su wufud wa minhu al-wufud daga nan da aka samu al-wufud wato tawagar da ke zuwa inda manzo Allah suna imani suna sama wa rukubuhum ala najaiba min nurin wato abinda suka tashi suna haye da shiwa wasu zababben ababen hawa ne waɗanda yake min nurin da haske Allah wannan abin hawa alkiyama za a ba wa ƴan aljanna su su hau don haka su na wurin da ake tashar kyawa suna sama abin hawan nasu min marakibin darin akira su ne daga cikin ababen hawa na gidan lahira wa humul qadiruna ala khair mawfudin ilayhi kuma sune wanda suka zo inda fiyayyen wanda ake tawaga a zo inda shi shine Allah zuwa gidan karama su da yardarsa to sai ba da labarin masu laihi yace wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda wai ammal mujrimuna masu masu laifi al mukazzibuna lirrusul masu karyata manzanni al-mukhalifuna law ma saba manzanni fa innahum sukam yusaquna unfan ila an-nar za a gargada su da ƙarfi zuwa wuta kuma wirda bi ma'ana suna itashan suna waje kishirwa kamar yadda ata'u da ibnu abbas da mujahid da al-hasan da qatada duka ka suka sawirda din bi ma'ana itashan kaga can sun ce mamumin na ayyul fariƙai ne khairun makaman wa asana diya to kaga nan sai aka wayar musu radiya kace to su dai masu muttaqina za su tashi suna tawaga tawaga ma ya ababen hawa su ko masu lahi gargada su ake zuwa jahannama suna masu shirwa amrun qaisul mallani ya an so daga ibn marzo fatar Allah da madaukin sarki ce yau mana shirin mutaqina ila rahman wabda qala yustaqbalu almu'minu inda khurujihi min qawlihi ahsana surati ra'a wa ata ayyabi hariha fa yuqa wa yaqulu man anta wato a lokacin da mumini ya fito a kabarinsa wani abu zai tarbe shi ne mafi kyawun surar da taba gani kuma shi ne mafi kamshin duk wani abu wanda taba jin kamshi ne sai ya ce wannan abu da tarbe shi man anta wane ne kai ga kar ban taba ganin kyakkyawar sura irin taka ban taba jin kamshi irin naka ba sai wannan abu ya ce ala ta arewa da baka gane ni ba halam ko ya kola ai ban gane ka ba illa anna allaha qad tayyabari haka sai dai naga lalle Allah ya sa kamshi ka mai dadi ne wa hassana wajhaka ya kyauta da huskarka sai wannan halitta tace mai ana amaluka salihu ni ne aikin da kai na kwarai sallar da kai da ihlasi zakat da ka bayar da ihlasi da azumin da kai akwai ihlasi da sadakar da kai da sada zumunta da dukan sauran ayyuka na kware waɗanda kai wanda ke Allah ya yarda da su to su ne za a suranta da suka wannan halitta yace da gani da kyawun huska da dadin kaushi wa haka za kun tafi duniya haka ka kasance can duniya hasanul amali mai kyawun aiki tsayibahu wanda ke aikin naka mai kaushi ne don haka fata da mara kiftuka biduna na sha hawanka can duniya domin ni ne aikin ka na sha hawanka ba lun markab ne yau kai ku tawo ka hauni rama za yi bayar kawo sai ya hawa na aikin nasa to shine Allah ya ce yawma nashurul muttaqina ila rahmani wafda ashe aikin nasu ne shine suke hawa a wannan rana Ali ibn Abi Talha da ya amso ga dan Abbas cewa yawma nashurul muttaqina ila rahmani wafda ayyana nufin rukubanan suna mahaya ababen hawansu shine mana wafda dinnan ibnu jarir tabari ya ambata hadisin da abu hurairah ya fitar cewa yawma nashirul muttaqina ila rahmani wabda wai ai za su tashi ne suna mahaya raƙumma shine aral ibil akan raƙumma ibnu jarir ya ce a alal najai akan wasu dai halittu ne masu bai shawa kamar yadda wancan riwaya ta gabatar na cewa aikin su ne imamu katada yake yau mana shirin mutaki na ilar rahamani wabda ai ana nufin ilar rahamani nan ai ilar jannati za a tayar da su zuwa aljanna abdullahi da al'imam ahmad ya ambata cikin musnadin babansa inda ya zo da silsilar riwaya har ga nu'uman ibn sa'adin inda shi nu'uman dan sa'ad ce kunna julusan inda ali na radiyallahu anhu mun kasance muna zaune gun aliyu yarda Allah ta tabbata a gare shi muna zaune faƙara a hajjil aya sai karanta wannan aya yau mana shirin mutaƙi da ilar rahamani wabda ƙala la wallahi ma'ala arjulihin ya shiruna alimuna ce a'a wallahi su ‘yan aljanna ba kan ƙafafuwansu ne ake tayar da su ba don haka duk inda aka ce wayannan wafdu ne tawaga ce wala yuhsharu rabbu ala arjulihim ba a tayar da tawaga akan kafafuwansu zaki sai ce binuqil lam yara al halaiqu misla za su tashi akan wasu raƙumma wayanda ke talikai ba su taba gani irin wayannan raƙumman ba alaiha rahailun min zahabin raƙumman suna da sirarta na zinariya kowane raƙumin sirtin zinariya a gare shi bayar kabuna alaiha sai su hau a kan wa'annan raƙun madinan ibn jarir ya ambata a hadisin abdurrahman ibn ishaq al-madani sai ƙara bisa ga wannan ce rahailu min zahabin bayan ce rahailu min zahabin sirri dare na zinariya ya ce wa azimmatu har zabarjatu raga mata ake jan raƙuman shi ne zabarjatu a abu ma'azun basari ya ce ya ji ariyu wata rana inda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karanta wannan aya يوم نهشر المتقين الى الرحمن وفدا اليوم ابي طالب ce ma azunnu alwabdu illa arrakab ban tsammani akwai wanda ake kira wabdu face ayari wanda yake mahaya ne suna da ababen hawa ya rasulullahi yace haka yake tsammani in an ce wabda ke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadi aliyu ina maka rantsuwa da rawan da rayuwa take ga hannunsa innahum su'an almuttaqina dinnan idza kharaju min quburihim idan suka fito daga kaburburan su yustaqbaluna za a tarbiye su ko kuma yutauna za a zo musu binukin bidin da wasu raƙun mafara ne kuma laha ajani hatun raƙun mai hika-hika gare su ba irin wa'ina raƙun mana ba tashi ta wasu ke su ba raƙun mai eh za ka hako? Allah ya sa mahauta yana gaba kana biyu za a zo da raƙuma masu hika-hikai idan aka zo da raƙuman wa alaihari halin zabi ko duka rakun suna da sirrita da zinariya shuraku ne alihim inda suke sa takalma su kasar raku yanka mai abin hawa kamar doki akwai rakamar da ake inda nan ne yan mutu ya hau zai sa kawarsa ne ake ce masu da hausa likafa ko? likafa to likafarsu ta haske ta da haske an kai wadda likafa ne ba irin takuta da aka yi da fata ba da hada da su ƴan ƙaruha ta haske ta kuma ya tala'alau yana haskawa kulla hada watan min hamadar basari duk zambiya ɗaya iya gani ido idan wannan taguwar ta ɗaga kafarta ta aza to iya inda za ka ilinka can ne ta kaza kafa suna sama fahimta huna ila shajaratin yambo min asliha ainani ko da suka taya sai suka yi ga wata idaniyar ruwa wata itaciya yambo mai asliha aina ne wasu maremari guda biyu suna kulkula a asali wannan itaciya nan ga sayo itaciya sai a ga wasu maremari biyu suna hita ko ya shari gona min ihda ma sai su tsibi ruwan marmaro ɗaya su sha ba ta ga silo ma fi buɗonihin min darasin duk daudar da ke cikin ciki sai a wanke ta da sannan ba a koma kashi ba a koma hisabi duk an wanke da wadanda a ciki dama ba dauda ce ke tarwa ba to duk an wanke ta wa ya gasi nuna min ukura sai su wanke su yi wanka da marmaro daya wala ta sha'asu abasharuhun wala ash'aruhun ba da abadan har abada da su yi wankan nan da fatar jikinsu da gashin jikinsu bai koma dauda har abada wata jari alaihim nadaratun na'im wani irin kore na ni'ima yana gudana a kansu bayanta wanda sai su tuke ko kuma bayatuna babal jannati sai su zo ga kofar aljanna faiza halkatun ko da suke zuwa ga kofar aljanna sai ga wata sarka min yaqutatin hamra'a sarkan ne ya kuti ne na ja ala safa'iha zahabi akan wasu shimfidaddun duwatsu na zinariya kwaye zaribuna bil halkati ala sahif safiha sai sa wannan sarka su kwankwashi wannan falalin dukin wanda a shimfide fa yusma'u lahu taninun sai aji wani sauti mai daɗi ya fita ga wannan falale din nan kamar irin kukan zuba haka annabi ce wace ya aliyu fa yuballighu kullu hauraya anna zawjuha qad aqbala to nan sai ko ce macen hurul ini sai a bata labari cewa to ga mijinki nan tafi fa tabasu iyamaha fayubtahu lahu sai su mata wani su tashi sai a buɗe mai wannan ƙofa ta aljanna din nan fa iza ra'ahu a lokacin da ya ganshi harra sai ya faɗi lahu gari shi wato ma'ana harra sajidan sai ya faɗo yana mai sujuda fa ya ƙulu sai ya ce irfara saka daga kanka wa inda ma ana kiya maka ni kawai wanda an ka umurta ne domin ya tsaya ya kula da al'amuranka wato saboda irin kyawun da gani wanda bai taba gani iri da baka wanda ya bude mai kofa din sai ya yi sujuda ta ciya tashi ni kawai an wakilta ne domin in kula da al'amuranka duk abin da haka so yi maka mai gadin kofa na ku ya ce a ni kawai an wakilta ni bi amurka duk abin da hake so wa ya tabi uhu wa ya kafo asarhu sai ya bi shi ya tafi yana biyan sawunsa yana bi bagare shi fatastahifful haura'ul ajalata sai wata hurul yini mai gaggawa ce maza maza sai ta fito daga ainihin hemar da take ciki hema kuma ta lu'ulu'i ce da yakuti sai ta zo ta rungume shi da ce an ta hibbi wa ana hibbuka kai masoyina ne ni masoyinka ne wa ana al-khalidatu allati la amut ni fa mai dawama ce matakka nake har abada ban mutuwa wa ana an-na'imatu allati la ab'as ni ne ni'imtattar da yake babu sadda nake cikin wahala cikin nima ne kullum wa ana ar-radiyatu allati la asad ni ne yardadda wadda ke har abada bai makaushi wa anal muqimatul lati la azan kuma ni ne zaunanna wadda ba a gaiba wata lalura da ka sa ta wuri kullun ina nan ba ta taya barka balle biki balle diban mara lahiya eh a wanga hurul in yake magana hurul in yake magana ba na duniya ne yake magana ba su ne wa'anda a cikin yana nan faye da hudu baitan min usihi ila saqafihi mi'atu alf zira'i sai shiga sai shiga wani daki tun daga dabensa zuwa rufinsa zira'i dubu ne kaga dakin ko ya cira sama sosai bina'uhu ala jandalil lu'lu'i wato duka ginarsa an gina shi ne akan wasu falallai na lu'lu'i kuma ga hanyoyin waɗanda ake bi ciki akwai asfar akwai ahmar akwai ahada kamar tazin da aka sa akwai hwaji-hwaji akwai ja akwai kori laisa min ha tsarikatun tushakiru sahibuwa ba wata hanya wata ta yi kama da wata kowace hanya wata ake bi a shiga ɗakin karasa daban to idan shiga ɗakin wafil baiti sab'u da sarirar a cikin ɗakin gado saba'in a ciki gado saba'in ala kulli saririn sab'una hashiyatin akan kowane gado akwai katifa saba'in ala kulli hashiyatin sab'una zauja kanja katifa to akwai mace saba'in ko ka yawo ko wace katifa bace 70 ala kulli zawjatin 70 hulla ko wace mace tana da kayan ado kayan kulliya har 70 yura mukha saqi habin wara'il hulla duk da haka duk kayan adon da tassa kana ganin ɓargonta yadda yake tafiya cikin kashinta don haka ya kadiji ma a hafi mai ƙidari lailatin mil da kuma hafi zai ƙare kwatankwacin darenku na duniya yana saduwa da mata guda mana zai iya awa goma sha biyu irin yinin irin eh eh irin darenku na duniya sha biyu ke eh al'anharu min tahatihim sannan ga ƙoramu ƙarƙashin wannan ɗakunan akwai anharu min ma'in gairi asinin akwai ƙorama ƙoramu na ruwa wanda ba gurɓatattu ba ai safin la kudura tafihi tatattun ruwa fiye wata wanda ke babu gurɓata a cikinsu ba sai da aka sa abin nan ba na ga da rata kalla abinda na sauko gila sauwa eh ok da wuri na oh turorin to ba sai an sashi ba kawai su haka suke kuma ba su gurbacewa ba wani chemical wanda aka samu wa harun sannan ga wasu koramu lam ya tagayyar tsamu wanda dan su bai taba canza bai canza madara ce fiyo madara wanda yake tana nan yadda take din ba ta canzawa shina nan kamar yadda ka santa a lokacin da ba a haifar da ita cikin hantsar sanuwa ba wa an harun min khamrin lazzatin lisharibin sannan ga koramu na giya giyan nan mai daɗi lisharibin ga masu sha ba irin ta duniya ba wadda yake la'alla wata wari gare ta wata zaka ji ɗaci gare ta da dai abun da ya kama da wannan lam ya atasira hal rijalu bi akadamin ba mazaje na suka maki wannan giya ta dugadugan su ba wai ba rawa sun kai akan wayannan abubuwan sanadan da ake giyar ta fita kasa akwai abubuwan da yake kanhu ne yake sa ana abin nan yanzu kamar manja kai mafi a lokacin da ake shi zaka an tare shi kanhu da ake sa ana abin da kasar da manja din to kage ma akwai wanda suke yi hakan to ita wacce giya ba irin take ba wa'anharun min asalin musaffa sannan ga wasu ƙoramu na zuma tatatta kamar yadda take lokacin da kafin a fitar da ita cikin ainihin cikin kudan zuma ɗinnan lafiyar ya ƙalau kuma fayas ta halitta ba su ma 'ya'yan itace su yi daɗi kowane irin nau'in kalan ɗaya ce da ake so akwai shi ko mai daɗi idan garin haka kudu ta ɗata hake so akwai ɗata amma ba mai tashi ba daɗi gare ta ita ranka yan nasan tama lemun tsami haka so lemun tsami akwai shi amma shi daɗi gare ba tsami gare ba shi na duka ya yi tashi za su yi daɗi idan mutum yi ɗan aljanna gada mai ce na tsaye in ya ga dama ya ce na zaune in ya ga dama ma yana gincin haka akan hilonsu na aljanna sai ya sha binsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ta cikin suratul insan aya ta goma sha hudu yace wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qudufuha tazlila wato inuwowinta ita aljanna makusanta ne saboda gabaɗanta inuwa ce sannan abun ɗazanta wato ƴaƴan tacenta an hore su ga shi da ajiyar taslila horewa duk yanayin da hake ciki daura da kai suka za ka ɗiba ka ci ɗan aljanna yana cikin aljanna kwayish ta hitta'ama sai yana shawar abinci da ya gina shawar abinci kawai sai ga tsuntsaye faraye sai su zo masa ko kuma tsuntsaye wanda a kore idan suka zo za su daga hikahikansu kawai ga nama nan soyayye lahiyayye lau ya ɗiba ya ci ta haƙarƙarinsu ta gehensu ya ɗibi bakin abun da yake bukata ma ayyul alwani sha'a kowane launi na irin nama ya so za su kawai zo su sauka su bude mai hikahikai ya ci ya koshi sun mata ɗiru mata zausai su koma tashi tsaye kuma sai lokacin da ya bukatar sake dawowa ba waccan ya kai tannan yan ƙasa ya tsoke ya suwa ba eh ibe yake abinda gurguru abinda ke so ya ci tsuntsayen su tashi su to bayan wannan faye da hulul malaku sai mala'iki ya shigo masa faye ƙulu salamun alaikum sai mai sallama sai ce aminci ya tabbata gare ku sai mala'iki ya ce mai tilkal jannatul lati uristu muha bima kuntum ta'maluna duk wannan neman da kuka gani waccan aljanna ce wadda aka gadan muku ita sanadiyar abun da kun ka zamo kuna aikatawa kamar wanda zuwa cikin suratul zuhruf aya ta 72 yace walau anna sha'aratan min sha'ril haura da ce karin gashi daya na gashi ita wannan mata hurul idina waka adli alal ardi da za a dan gunce karin gashi ta kato a ban kasa la adaa'at ash-shamsu ma'aha sawadun fi nurin da rana ma za ta haska irin wani hasken da za ka ga ta yi baki a cikin hasken saboda hasken wannan gashin zai sa rana ka ganta ta yi duk to wannan haka zo ga wannan riwaya hadisi yana marfu'i yace duka ariwato su ne daga cikin mukaddimat na maganganun Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu to bayan su yan aljanna mun ji kaɗan da irin nemar da suke ciki sai Allah ce wani suƙul mujirimi na ila jahannama wirda Allah ce sai mu gargada masu laifi zuwa jahannama wirda suna masu kishirwa ai itasha suna masu kishirwa Allah ce la yamlikuna shafa'ata ba su mallaka ceto wai ana nufin laisa lahum man yashfa'u lahum ba su da wanda ke ceton su kama yashfa'u almu'minuna ba'dhum li ba'dhin kamar yadda mu'minai sashen su ke ceton sashe to su ba su da wannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba da labarin cewa su masu laifi a ranar alkiyama ba su da mai cetonsu ba su da wani aboki mai ba su kariya kamar yadda ya zuwa cikin suratun shu'ara aya ta ɗari da ta ɗari da ɗaya. yan wuta za su ce kwamala namin shafi'ina ba mu da wasu masu ceto wala sadiqin hamimin ba mu da wani aboki wanda zai ba mu kariya don haka ba su da masu cetonsu Allah ce illa mani ta kaza inda rahamani ahada kawai wanda za a ceta shi ne wanda ya riƙe alkawali a wajen Allah mai rahama wannan istisna'un istisna'i ne mun kaɗi malaman larabci suna da istisna'i mutasili suna da istisna'i mun kaɗi istisna'i muttasili shine wanda ke an toge ɗai daga cikin daidaikun jinsi yanzu kamar nan duka mutane muke sai mu ce da halal ƙauni duk mutane kowa ya shigo sai muka ce illa ɗan gusa to istisna'i ne muttasili ai kaga cikin mai kyamman shi bai samu shigo mai da waje to wannan shine istisna'i muttasili istizna'i munqati wanda yake wayanda ake togewa ba cikin wayannan suke ba wani jinsi ne na ruwa misali kallar cikin ya cewa ra'aytul nuqa naga durra kumma sai kace illa zaidu banda zaidu ai kaga zaidu ba raƙoyi bane to kaga wannan istizna'i ne munqati bai cikin su yawwa to irin wannan ma istina'in da ake munkati ne illa man taza inda rahmani ada wato wannan wanda ya rike wannan ada waje Allah ba yana cikin mujrimi ne ba ma'ana su ka mujrimai gaba dan su ba wanda zai samu mai ceton sa kawai wanda za a ceta shine illa nan tana ruhin lakin wanda za a ceta shine man taza inda rahmani ada wanda ya rike alƙawali a wajen Allah mai rahama menene wannan alƙawalin shi ne shahadatu Allah ilaha illallah wal qiyamu bi huquqiha mutumin da ya kalmar shahada kuma ya tsaye ba da haƙoƙinta ba wai ka fadi da baki ba a'a abunda la ilaha illallah din ta kunsa ka tsaya ka ba sai da ya kamata ko baka aikata wani abu daga cikin nawaqidu'a don akwai abubuwan da ke walwale ta la ilaha illallah ka fade ta amma ta walwale kamar da kasa in kai yaro na akwai abin da ke walwalarta kai arwallaka amma kai wani wanda ke wani don haka zuba ba arwallar Ali ibn Abi Talha ya amso daga Abdullahi dan Abbas yace man ittahaza inda Rahmani ahada shi Abdullahi dan Abbas yace al ahadu shine shahadatu Allah ilaha illallah mutu ya shedi ba wanda cancanta bauta ba sai Allah kuma ya barranta zuwa ga Allah daga dubara da ƙarfi ma'ana ya tabbatar ya sani ya amince cewa bai da ƙarfi bai da dubara sai Allah kuma ya ɗauka cewa ya tabbatar bai fatar samun komai ga kowa sai ga Allah to wannan shi ne marita kan idan Allah ya baya kalmar shahada kuma ya yarda da la haula wala quwwata illa billah ibnu abi hatim ya fitar da hadisi hadisin da aunin abdullah ya karbo ga abu fahita shi ko karbo ga al'aswad ibn yazid shi al'aswad ɗan yazid ce abdullahi ibn mas'ud ya karanta wannan aya illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai yace ittakhadhu inda allahi ahada sun riƙe alƙawari a wajen Allah to fa inna Allah ya ƙuli yau malƙiyamati to Allah zai ce a ranar ƙiyama man kana lahu inda Allah ahadun falyaqum Allah zai ce duk wanda adda wani alƙawari a wajen a wajen Allah mai rahama a ranar ƙiyama sai Allah ce tashi tsaye to ainihin mutane ne suka ce yamna ya abu abdurrahman ya kai abu abdurrahman to shi abdullahi mas'ud kenan fa allimna sanar da mu wani irin alƙawari ne fa qala sai abdullahi mas'ud ya ce qulu ku ce allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wash shahadati fa inni a'ahadu ilayka fi hadhihi hayati ad-dunya annaka in takilni ila amalin tuqarribuni min ash-sharri wa tubaidni min al-khairi wa inni la asiku illa bi rahmatika faj'alni indaka ahadan tu'addihi ilayya yawm al-qiyamati innaka la tukhliful mi'ada Abdullahi da Abdullahi ce ku karanta wannan addu'a in kun karanta wannan addu'a to ko ni ki alƙawari ga Allah kenan ba sake maimaita addu'ar wato yace abinda alƙawarin ku ce Allahumma ya Allah fatiras samawati wal ardi kai ne wanda ka kaga halittar sammai da ƙasa alimul gaibi wash shahada kai ne ka san abinda ya faru kai ka san abinda bayyane fa inni a'hadu ilayka fi hadhihi al-hayati dunya ni ina alƙawari zuwa gare ka ya Allah a cikin wannan rayuwa ta duniya annaka lalle kai Allah in takilni in kabbar ni mana ka jingina ni ila amalin tuqarribuni min ash-sharri zuwa ga wani aiki wanda ke kusanta ni zuwa ga sharri wa tubaiduni min al-khair kuma ya nisantar da ni daga alkhairi mana idan ka dogar da ni ga aiki na to aikin nan wa zai kusanta ni zuwa ga shari'a ni santa daga alkhairi don haka wa inni ni Allah la asiku ba amincewa duk aikin da ni ba amincewa illa bi rahmatika sai da rahmatka don haka fa ja'alli indaka ada Allah ka sanya mini wani alƙawali daga gare ka to addihi ilayya yawmal qiyamati wanda zaka bani wannan alƙawali ranar kiyama innaka la tumulul mi'ada lalle kai Allah baka saba alƙawari to shi Abdullahi dan Mas'ud yace to wannan idan ka karanta wannan addu'an to ka rike wannan alƙawari shine ranar kiyama Allah zai ce to duk wanda ne alƙawari da shi ta hade to ka ga cikin wanda son ka karanta wannan zaka miƙe tsaye Al-Mas'udi ya riwato daga Zakariya daga Al-Qasim na Abdurrahman yace abdullahi dan mas'udu ya ba mu labarin cewa kanil haqu bihinna khaifan mustajiran mustaghfiran rahiban ragiban ilayka ya kasance yana karawa a cikin wannan kalmomin yana kara khaifan Allah yana mai jin tsoro mustajiran yana mai neman kariya mustaghfiran yana mai neman gafara rahiban yana mai tsoro ragiban yana mai kwadayi ilaika zuwa gare ka wato sai ya kara wannan kalmomin a cikin addu'a to haka ya roto shi wata huska ta daban daga shi al-mas'udi shi ma yar wannan riwaya to kaga wannan dai Allah madaukin sarki a wurin tashar kiyama ya bambanta muna su al-muttaqina za a tayar da su suna kan ababen hawa gwargwadon iri da barba suka yi bayani wanda yake duka bayanan za ka suna iya haɗuwa a wuri ɗaya da wanda suka ce raƙumma ne da wanda suka ce wata halitta ce to kaga duka dai ba mamaki zan ayyukan nan nan su aka wa irin halitta irin halitta raƙumi wanda yake ba su taba ganin halitta mai kyau irin ta ba su ko masu laihi su kan gargadawa ake yi ba ta hiyar limana ba haka ake gargada su a tukuda su zuwa jahannama ko da suka fada su a jin kishirwa sai Allah ya ce a gaba da ramma wa qalu ittakhadha ar-rahman walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا نعم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا لقد أحصاهم لقد أعصاهم وأدهم عدا وكلهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Allah ya ce wa qalu tahazar rahman walada suka ce su mujriman suka ce Allah mai rahama ya rike da wai Allah yana da da Allah yana da da Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne Nasara suka ce Isa dan Allah ne Mushrikan Larabawa suka ce mala'iku ɗiyan Allah ne mata. To wannan magana da suka yi da cewa ita hazar Rahmanu walada, Allah ce laƙarji itum shay'an idda. Wallahi kun zo da wani abu mai matuƙar muni a ce Allah da da. Takadus samawatu ya tafattar na minhu, sama ma sai ta kusa ta tsatsage saboda wannan magana. Sama, idan aka ce Allah ya da sai ta kusan ta tsage ta warwace ta tarwace watan shaqul ard ita ma kasa sai ta kusan tsatsagewa duk wanda asaman ta su fada a ciki wata khairul jibalu hadda su ma duwatsu sai sai kusan su fado su kakkari su kaririye su zama turda saboda me kawai an da aulin rahmani wanda don sai sun ce Allah mai rahmana da Allah cewa ma yan bagilin rahmani an ya tafi da wadanda bai kamata ga Allah mai rahama ya riki da ya ce wai yana da da in kullu man fis samawati wal ardi illa atihi atir rahmani afda duk wanda ke cikin sammai da ƙasa ba daya ko wani irin halitta ne wanda a tsakanin sama da ƙasa kwace a ranar alkiyama zai zo ma Allah yana matsayin bawa laqad ahsahum Allah ya kiyaye su wa addahun ya lissafa su adda lissafawa duk ya kirga su ko su nawa ne kuma kullum atihi yawmal qiyamati farda dukan su kowa zai zo masa ran kiyama shi na shi kadai kowa shi kadai ka zo ma Allah baka tare da kowa kai kadai ka zo gaban Allah shi kai kuma tsirara ma zaka zo ko kaciya baka da ballantana ta kalma haka za ka tafi to bayan allah madaukin sarki ya tabbatar da cikin wannan sura cewa isa bawan allah ne kuma halittar sani daga maryam ba'o ba sai ya fara bayanin matsayin masu musu wayanda ke da cewa allah yana da ɗa wanda ke allah ya ɗaukaka daga wannan yace su wayanda ke cewa Allah na da sun zo da wata wani abu idda abunda mujahid da abdullahi da abbas da mujahid da katada da malik suka ce ai shay'an idda bi mana shay'an aziman wani abu mai girma wannan kalima ta idda a wajen karanta ta tana da huskoki guda uku bi ma'ana yaruka guda uku amma dai mafi shahara shi ne na farko bi kasarin hamzi shi ne idda ana yi da fataha hamza adda ana yi bayan fata ma a yi ja a ce adda dukkan karanta takan amma dai wannan na farko idda shi ne shahara Allah ce sammai sun kusa su kyakkyage ƙasa ta kyakkece duwatsu su kaririye saboda kawai sun ce Allah mai rahama na da ɗa ayyaka da ya kuna zarika inda sima'ihin na hazin makara wannan abu ya kusa ya faru gari lokacin da suka ji wannan magana wadda ta bugo daga ɗan adam saboda girmama ubangiji da darajar tashi duka sun shiga gashi kamar dai su warwace su tsage su lalace saboda sun ji bugun magana saboda mu su halittu ne wanda ke Allah ya halitta su kuma ya assasa halittar su akan ta Allah cewa la ilaha illa huwa ba abin bauta sai shi la sharika la ba abokin tare gare shi la nazira lahu ba kini gare shi la wal ba ta gare shi wala sahibata lahu ba mata gare shi wala kufu alahu ba tamka gare shi bal huwal ahad samad kai shi Allah shine aya tal kuma shine abin nufi da bukata to su samai da kasa da ma ahalta su akan wannan aqida don haka da zarar sun ji wani ya bude baki ya ce Allah yana da to gaba dai jin suka kama su yakkage su tarwatse su babbarke su lallace saboda irin wannan magana din kawai Allah shi guda ne kamar wanda wani cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin komai akwai aya akwai alama wadda ke nuna cewa Allah shi kadai ne Ibn Jarir a cikin tafsirinsa ya karbo daga Abdullahi dan Abbas inda yake takadu samawati tafaddar da min wa tanshaqu al-ardu wa tahirru al-jibalu hadda anda aulir rahmani walada Abdullahi da Abba zai ce kamar da Ibn Jarir ambata ce inna shirka fazi'at minhu as-samawati wal-ardu wal-jibalu shirka hada Allah da wani na firgitar da sammai da ƙasa da duwatsu da sammai da ƙasa da duwatsu duka idan wani yayin shirka da Allah duka za su firgita kawai abin wadda dukkan halittu kuma gaba ɗai kawai wanda ba su hirgita wanda ke hankalin su kwanci su ne a sakalai ne mutum da aljini ɗan taurin rai ba abin da ke hirgita su ana ta shirka da Allah ba su koda mu ba hatta ya masu shirka da Allah suka yi murna ba ana yi lokacin kirsimeti ba hafi kirsimeti sun taru suna bukukuwa su na shirka da Allah na cewa Allah yana da ɗa kuma kun taya su murna amma daidai wannan lokacin da sammai da ƙasa da duwatsu da duka wasu ratu gaba ɗaya sun shiga tashi hankali sun shiga tsoro amma ku kuna nan kuna taya su murna fakada an ta zula min huliya zatula wa'annan halittun za su kusa su bushe su kau daga inda suke saboda girman Allah yake wa kamala yan fa'uma shirki ihsanul mushriki kazalika narju an yaghfira Allahu dhunubal muhtadin yace kamo wanda yake duniya da mushriki yayi abu mai kyau abin ba zai amfane shi ba muddin yana mushriki to hake muke fatar su ko masu kadaita Allah muna fatar Allah ya gafarta musu zunubansu Allah ya gafarta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laƙinu mautakun shahadata Allah ilaha illallah ku laƙana mu matanku mana wa'anda kun ga alamun mutuwa gare su ku laƙana musu kalimar la ilaha illallah yace wa man qalaha inda mautihi wajaba lahu aljanna duk wanda ya faɗi wannan kalma a lokacin gun mutuwarsa ya zama ita ce kalmarsa ta ƙarshe to aljanna ta wajaba gare shi sahabbai suka ce to wa man qala inda mautihi wajaba lahu aljanna suka ce to wa man qala fi sihhatihi manzo Allah wanda ya faɗi da lahiya lawa qala tilka awjab wa awjab ai wannan ma tahi wajaba tahi wajaba saboda ai bar lahiya cikin wani hali na tashi hankali ya san ko yanzu ko yanzu amma shi wanda Allah ya lawo to ana tsammani ya rakana ya ruku sai mu zalla ce na take aujabu wa aujabu ta ma hi wajaba gare shi in ya faɗi la ilaha illallah ya lahiya lawo summa qala sannan annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take ga hannunsa lauji a bis samawati wal ardina da za a zo da sammai bakwai da ƙasa bakwai wa man fihin da duk halittun da ke cikin su wa ma bainahunna da halittun da ke tsakanin su wa ma tahtahunna da halittun da a karkashin su fa wudi'a fi kiffatil mizan sai a aza su a tafi ɗaya na sikeli wa wudi'a shahadatu alla ilaha illallah fi kiffatil ukhra aka aza ita la ilaha illallah a cikin tafi da daban to shi ne ce la rajahat bihi da dadu la ilaha illallah tarin yayi shi da za a zo da suke da aza a kwaso sambai a kwaso kastai a kwaso halittun da ke cikin su halittun da ke tsakanin su halittun da ke karkashin su duk a tattara su a dora su a kayan bangare a dau kalmar la ilaha illallah a dora ta kayan bangare to ne inda la ilaha illallah da take zai rinjaya haka ibnu jarir ya riwata wannan kuma hadisin mai bidaka mai kati tana ƙara tabbatar da hadisi da ba da wannan shaida wato mutum na ya zo a ranar kiyama duka aka auna ayyukansa na ƙwarai duk aikin da ya aka auna ko da aka auna waya gwayukan sa gaba ɗaya sun laƙume aukan gana shi da alkhairi sun jaya. bai da sauran aiki ko guda na ƙwarai duk ayyukan waya gwayukan sun laƙume to hadisi hadisi dogo ne amma dai a takaice sai a ce yana da ɗan sauran wani aiki ya yi ce wani aiki a gari duk an auna kaza an auna sallah an auna azumi an auna zakka an auna sadaka an auna sai a histo mai da wata kyakkati ya ce to ai gasar ya ce to duka wa'yan ga ayyukan da ya yi duka wa'yan nan muyagun ayyukan su rinja su ina ga kyakkati Allah ce aza katin to katin abin take dauke shine la ilaha illallah ana aza katin sai sai sama sauran duka wancan tarkace shi ka to shi ne ake kira sahibul bitaka shi da da har ya riga ya sallama ya sauta yi to sai a zo mai da wannan la ilaha illallah din da ya fada a matsayin wani dan katiya ka ana azawa sai ya rinjaya ad-dhahak ya ambata ga fadar Allah madaukakin sarki da ce takadu samawati ya tafaddar da minhu ayyata shaqqana faraqan min azamatin lahi wato sai kun su yakkage domin tsoro da hirgita saboda girman Allah kuma gashi an ce ransa abdurrahman zaid ibn aslam yace watan shaqqul ardu ita kasa ta kusanta tsage misa za ta tsage galaba lillahi azza jalla wato saboda hushi domin Allah wayar girma kusata ne take yi kai bari dai ta tsare waɗanda sun kace Allah ran ta su fada a ciki saboda ta husata ce Allah ran ta wata hirul jibalu hatta ai dan abba zai ce su kuma duwatsu gaba ɗaya za su ragargaje su kaririye sun kusa su kaririye su ragargaje su faɗo sai ibn jubair yace haddadin na ayyan kasiru ba'dha ala ba'al mutabi'atin wannan duki ya kurushe ya farma wannan shi ma ya rugurguje shi ma ya farma wannan duka duwatsun su kaririye ibn abi hatim ya amso ya fitar da hadisin mis'ar wanda ke shi mis'ar ya amso shi ga amrun abdullah yace innal jabala la yunadi jabala bismihi zaka ga duki ya kira duki da sunansa ce ya kai wane mana kenan su duwatsu sun san sunan junansu hal marra bika yawm hal marra bika al-yawm zakirullahi azza wa jalla sai duk ya kira wajen ya ce kai wane yau ka samu wani mai ambaton Allah ya gitta inda hake wannan duk ya ce eh lalle na samu wani mai ambaton Allah ya gitta inda nake to sai shi farin ciki to wannan kalimar da yaji dan uwa ne dukiya ce wani mai ambaton Allah ya gitta inda shike shine mafi alkhairin duk abin da yake ashe kaga su duwatsu ba su sauraren ƙarya ko ba su jin ƙarya sai yake to inda ke tabbatar baka da wannan fatar Allah ta kadu samawati ya samawati ta fadar da min watan shaqul ardu wata hirrul jibalu haddan an da aulin rahmani wanda su dama maganganun kwarai kawai suke ji to da zaran sun ji wani ya ce Allah ya da to sai gaba ɗaya sai sun kusa su kariri ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa ya fitar da wani hadisi hadisin galibin ajarada inda shi galibi yake wani mutum daga cikin mutanen sham ya ban labari kuma a masallacin mina muka haɗu yake ya samu labari annallaha lamma khalaqal arda Allah a lokacin da ya halici ƙasa wa halaka ma fiha min ash-shajar ya halitta abin da ke cikin ta na itatuwa lam yakun fil ardi shajaratun yatiha banu adam ba wata itaciya a ban ƙasa wadda dan adam zai zuwa gunta illa asabu min hamar mata sai hace sai ya samu ne amfani ga wannan itaciyar aw kana lahum fiha manfa ko yanzu ƴan adam suna da wani amfani wanda za su yi da wannan itace walam tazalil ardu washajar bizalika ƙasa da itatuwa ba su gushe haka ba duka suna amfanar ƴan adam hatta takallama fajaratu bani adam bi tilkal kalimatil azima sai da fajiran adam suka furta wannan kalima babba na cewa Allah na da da a lokacin da suka wada wannan falon ma ta kallamu biha sha'arratil ardu ƙasa ta takura washe kakar shajar sai itatuwa sun kai kaya da duk itatuwa ba mai kaya wannan magana ɗin da ɗan adam suka fara waɗi sai sa itatuwa wasu kai kaya ka abu da habar ya ce duk a lokacin da aka ce Allah da ɗa mala'iku za su husata wuta jahannama za ta ƙara zaɓarɓaka a duk lokacin da suka waɗi wannan magana wato a jingina wa Allah ɗa ba ƙaramar musiba ce ba al'imamu ahmad ya fitar da hadisin abu musa radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma ahadun asbara ala azan yazahu min Allah ba wani wanda yayi hankuri cuta yana ji ana cutar da shi ya hankure kamar Allah innahu yashruku bihi wa yaj'al lahu waladan wa huwa yu'afihim wa yadfa'u anhum wa yarzuquhum yana ji kirkiri suna cewa Allah yana da ana shirka da shi amma ma shirka da shi ya ba su lafiya ya ba su kariya ya ba su arziki saboda haƙorin Allah a riwayar buhari da musulmi innahu yajaluna lahu waladan wa huwa yarzuquhu wa yu'afi suna sayawa Allah ɗa alhali kuma Allah yana nan yana arzita su yana ba su lafiya sai Allah cewa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhiza walada bai kamata ga Allah mai rahama a ce ya rikida domin Allah bai da tamka kuma duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin sa kowa da komai za su zo ma Allah a matsayin bayi kuma Allah ya kiyaye su ya kirga su kirgawa ai alima adaduhum منذ halaqahu ila bil qiyama Allah ya san adadin su to da halitta su a ranar kiyama kuma wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowa zai zo mai ranar kiyama shi na shi kadai la nasira lahu wala mujira bai da mai taimako bai da mai bada kariya sai Allah shi kadai babu abokin tarayya a gare shi sai ya masa hukunci a cikin tarikansa da abin da ya so kuma shine Allah shine adilin da bai zalunta kowa ko da kudin kucin nauyin azzara ne duk abin da mutum yayi sai an saka masa kuma insha Allah nan za mu tsaya fatar abin da muka wada daidai Allah ya bada ladan daidai kurakurai Allah shi yahe muna wannan haduwar da muka yi Allah ya mata albarka ya sa ta zan san kira gare mu baki daya matsalolin da muke fama da su a wannan kasar tamu Najeriya Allah shi yaye muna ita haka nan matsalolin da ke faruwa a gabas ta tsakiya na hare-hare da sauransu muna roƙon Allah subhanahu wataala shi muna maganin su ya kawo mana ruwan musibbun ya tseratar da musulman duniya duk inda suke duk wani mai mugun nuhi game da al'ummar musulmi Allah madaukin sarki ya maida masa mugun nufin sa a cikin gidansa Allah shi muna kariya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله